أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرشنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت غربتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خير يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بنسيتها اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء اكد عنا الدين وقرنا من الفقر اللهم قد عنا الدين وقرنا من الفقر اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك muna nan ci gaba da wannan darasi namu da muke gabatarwa a wannan masallaci namu na abin da na rahe a ci ko a birnin kabi kowace bayan sallar da asar a cikin wannan wata na ramadana a yau wato a wannan rana larba sha biyu ga watan ramadana hijirar mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda. Allah mana roƙonka, Allah ka yi mana jagora, Allah ka sauƙaƙa mana duk abin da ya tsananta. Allah ka ƙara mana imani da lahiya, ka taimaka mana ka sanya duk abin da muke mai saboda kai, kuma abin da muka bari mu bari saboda kai. Ka taimaka mana da asma'ikal husna Allah ka anshe ibadodinmu. Allah ka ashe ibadodinmu. Muna nan in ba ku mance ba jiya mun kwana aya ta goma sha biyar. Saboda haka daga nan za mu tashi ta sha shidda kenan. Walillahi yajjudu man fis samawati wal ardi dawan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وبلادهم بالغدو والآصال To, bismillahir rahmanir rahim. Walillahi yajjudu man fis samawati ga Allah suke yin sujuda wa'anda ke cikin sama bakwai ya abudu wa ya tawada ga Allah suke ibada ga Allah suke tawada iman bis samawati duk wa'anda ke cikin sama min al mala'ikati na mala'iku wal ardi kuma wa'anda ke cikin ƙasa ga Allah suke yin sujuda min al insi wal jinni na mutane da aljannu wa ghairihim da waninsu suna yin sujuda ga Allah dau amina mu'mini na mu'minai na yin sujuda bisa ga da'a wa karhan da kuma wasu na yi bisa ga dole kal munafiki na kaman munafikai wa man ukriha bis sayfi da wayanda aka tilasta da takobi wa yajudu zilaluhum kuma in wayansu tana yin sujuda bil gudu da sahi abinna al bukur jam'u bukura wal asali da kuma yamma al ashaya wa ma'ana as-sujudu lahu wato abinda ake nufi da sujuda anan ga Allah subhanahu wata'ala anna qudratuhu mashi'at wa mashi'atuhu lalle da qudrar Allah da mashi'atai nafizatan fihi suna masu zartuwa cikin wa'annan halittun Allah da ke cikin sama da ƙasa wa hum khadi'una kuma su suna masu kaskantar da kai ga Allah munqaduna lahu suna masu jayuwa ga Allah ga abin da yake bi gare su min kulli waqatin cikin kowane lokaci al-mu'abbaru anhu wanda aka yi ishara gare shi bil guduwa an ka ce da sahi wal asali kuma da yamma wa huna mahallu sujudi lil qari anan bagire na nayin sujuda ga wanda ke kira'a idan wato gabansa yana yamma gabas kuma yana da alwala kuma lokacin da yake yin sujuda ne wasujudu min azaimi wannan sujuda tana cikin sujuda manya abin da na liyazda wuce shakhasa wa dilla don ya haɗe inuwa da kuma mutum ɗin fi a sujudu lillahi rabbil alamin daga sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji talikai wa bi hadha al-jawi wajahahu a cikin wannan sarari Allah ya huskance su bi as'ilatin da tambayoyi taujihiya wanda ake huskantawa gare su fiha nau'un min at-tahakkumi ciki akwai nau'i na izgili da su wasu hoyyatu biyar da izgili da su masu wayanda ake wa tambayoyi in kana lahum aqalun yafhamuna bi idan suna da hankalin da suke fahimta da shi وقال الله يجي قل من رب السماوات قل ما رب السماوات والأرض قل الله ولا فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لك ومك يا من ذرهما كشي ومتانك tambayar su kake yi man rabbus samawati wal ardi wane ne ubangijin sama bakwai da ƙasa idan ba su ba da ansa ba qul Allah ka ce Allah ne in lam yaqulu in su ba su ce Allah ne ubangijin sama da ƙasa ba to kai ka faɗi ka ce Allah ne li'annahu la jawaba ghayrahu dan ba wata ansa in ba wannan ba to idan sun yarda Allah ne rabbus samawati wal ardi wallahu ka gaya musu abin na game da halin da suke ciki ka gaya masa tun da sun yarda a Allah shine abin na ubangijin sama kuma Allah shine ubangijin ƙasa wal afattakhasum min dunillah to ka ce musu afattakhasum min dunihi to dan me kun karki wani wanda ba shi ba ai gairi wato wani wanda ba Allah ba auliya me yasa kuka riki wasu waliyai kuna bauta musu alihatan ta'budunahu wasu alloli kuna bauta musu idan kun yarda Allah ne ubangijin sama da ƙasa me yasa kuka kaga wani abin bauta kuma tsakanin sama da ƙasa kuna bauta masa wa'annan da kuke bautawa auliya a ɗin wa'anda ba Allah ba la yamlikuna li anfusihim naf'an ba su yi mallaka jawo ma kansu wani amfani idan kun bauta musu wala darran ba su iya ture wa kansu wani cuta idan an nuhe su da ita kuma idan mutum ya bauta musu ba su iya kawo mai amfani idan bai bauta musu ba su iya cutar da shi taraktu malikahuma kun bar wanda ya mallaki annabi wa durru Allah kenan istifhamu tawbihan wannan tambaya ce ta zaki kulka ce to hal yasawla hal yasawi al'a'ma wal basir to yanzu makaho yana zama daidai da mai gani ai alkafiru wal mu'min kahiri yana zama daidai da mu'mini am hal tasawu zulumatu ko ko dufai tana zama daidai wa nuru da haske ai al-iman imani yana zama daidai da kafirci la ba su zama daidai am ja'alu lillahi shuraka'a ko ko sun samu Allah abokan tarayya khalaqu ka khalqihi abokan tarayya suna halitta kamar wanda Allah ke halitta wata shabaha al-khalqu sai halitta ga tun rikita gare su ay khalqu shuraka'i bi khalqillah wato a sun samu Allah abokan tarayya na waɗanda ka halitta wanda Allah ka halitta sai halitta Allah ta game da halitta shurakawo ta game wuri guda wata shabaha al-khalqu alaihi sai halitta ta rikita gare su ba su gane halitta Allah ba bale su kaɗaita shi da ibada ba su gane halitta abokan tarayya ba bane su gama su su kadaita su da ibada ba a taƙadu saboda haka suka ƙudurta istihqaqa ibadati wato sun cancanta a bauta musu bi khalqihin saboda halittarsu istifhamu inkarin wannan tambaya ce ta musu ba wasu abokan tarayya daga halitta laysa al-amru kadhalika ba haka na al'amari yake ba wala yastahiqqu al-ibadata illa khaliq mai halitta guda ne kuma ba wanda ya cancanta a bauta masa in ba mai halitta ba. Kul ka ce Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shi ya halicci dukkan komai la sharika fihi baya da abokin tarayya cikin halitta wala sharika lahu fil ibada don haka baya da abokin tarayya ga ibada wa huwa al-wahidul qahhar Allah shine guda al-qahhar marijayi wanda ya rinjaye li ibadi ga bayi ne ya Allah ya wahid ya qahhar ka taimake mu Allah ka rinjayar da mu ga son zukatan mu ka rinjayar da mu daga sharrin shaitan ka kare mu ya wahid ya qahhar ka kare diya da iyali da zuriya daga sharrin kowa da kowa ka rika mana su ya wahid ya qahhar summa daraba masalan lil khalqi sannan ya sanya misali ga halittu wa to lil haqqi ga gaskiya wal badili da barna Allah ya sai misali game da gaskiya da barna wa qala Allah ya ce anzala minas sama'i ma
anzala minas sama'i ma an babala tawdiyatun bi qadariha فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء علية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال to anzala ta'ala min as-sama'i ma'an Allah ta'ala ya saukar da ruwa daga sama madaran wato ruwan sama fasala audiyatun bi qadariha sai rahuhuka kowane rahi ya gudana bi qadariha da gurgudun ruwan da take dauka ai bi miqdari mil'iha da misali abin da ka cika ta fata mala sailu zabadan rabiya sai gebe ya ɗauko kuma arabiyan wanda yake mai hawa sama ai aliyan alaihi wanda yake sama ne kusan ga ƙa'ida 'yan gulbi 'yan an kai ruwa sai ku ga wato gebe ya ɗauko ruwa kuma an gebe ya kwaso ruwa sai ku ga wato taki bisa gare shi ya kwaso taki to takin na yana haɗe da kumfa wazzabadu huwa ma ala wajhihi wato kohon nan shi ne wanda ke bisa ga huskar ruwa abin da min ƙadarin wani hawahi na gwargwado da kuma abin da ya kamata shi hatta la ya hajuba zabadu alma'a har shi kohon saboda ya cira sama kwarai yana ruhe ruwa ba a ganin ruwan min ba'dil ahyani cikin wasu sashen lokuta in gibi ya ɗauko ruwa sai ka gaba ka ganin ruwan gibin abin da ya kwaso na ƙazanta shi a sama wa hadha dabadu nafish wannan abin da na wannan koman wato ya cika rabin yana ƙaruwa man tabihan ya kumburo sama ruwa walakinahu ya'udu gusa'an sai dai a jima a jima zai kasance gusa'an busashi wal ma'u min tati ruwa da geben na abin nan takin nan da kowa ya ruhe dazu to yanzu ya an jima geben ya tsaya wuri guda to su kunwan nan da ƙazantan nan za su bushe in suka bushe walma'u min tahtihi ruwa yana nan ƙarƙashi ne saribun yana tafiya da kyau sakinun yana natsi hadi'un yana natsa sosai walakin na huwar ma'ul ladhi ya'malu khaira wal hayat amma ruwan nan da gebe da da kunwa da ƙazanta gebe ya ruhi wannan ruwan yana ƙasa ba a gani nai wannan ƙaryar ta lullube shi ta kunha to amma dai wancan ruwan da aka ƙasa shine huwal ma'ul ladhi yahmilu khaira shine ruwan nan da ya dauko alheri wal hayati da rayuwa kuma to haka misalin gaskiya yake zaka ga ƙarya ta zo sama ta mamaye ta amma gaskiyar tana ƙasa a kwana a tashi a kwana a tashi babu abin da ka tabbata sai gaskiya a kwana a tashi babu abin da ka tabbata sai gaskiya sai ka ga yadda ka ga a kwana a tashi babu abin da ka tabbata sai ruwan nan sai ka ga kohon nan ya bushe ga ruwan nan zaman su wurin su to haka nan gaskiya take ba ta bayyana sai an daɗe amma ƙarya ita ke bayyana nan take wa kazalika yaqau fil ma'adin haka nan ya kawo kowa ga ma'adinai wal zati wato abubuwan da aka turowa ƙasa mimma yuqiduna bil ma'i bil ya'i wa qura bitta'i mimma tuqiduna alaihi fil nar na abinda kuke hasa wuta gare shi in za ku gyara shi sai an hasa wuta wato an gasa shi min jawharil ardi na jawharin ƙasa wanda ake tonowa cikin ta kadhahabi kamar dinari wal fidda da azurfa wan nahas da darma waɗanda duk ana ce musu jawharin ƙasa allati tuzabu wa'anda ake hasa wuta a narke ta li tusaga minha don a yi kira da ita duka waɗanga ibtiga affiliating ana musu wannan a narke su a yi aiki da su ibtiga affiliating don bada kayan kawa a yi zina wato kayan kawa kaddahabi wal fidda kamar zinari da azurfa kunga kaya ne na kawa zinari ba abinci bane azurfa ba abinci bane darma ba abinci bane amma kun ga kaya ne da ake kayan kawa da suwa autu sagu minha ko kuma ana yin kiyar su dalabu mata'in don neman wani abin amfani yun tafa'u bi da za a yi amfani da shi kal awani annafi'a kamar korayi masu amfani lil hayati ga rayuwa kal hadidi kamar bakin karhi war rasasi da darma ka fa inna khabasa yadahu in an sa su wuta azantarsu za ta taso sama azantar da suke ita za ta taso sama kamar wanda gebe a kohon gebe ya taso sama shine kazantar ruwan gashi nan sama to su ma zinari da azurfa da darma su ma in aka kere su fa inna khabasa ya dabu kamar a kere su kazanta ta lullube su sai an kere sai a jefar da kazantar sai kaga karhin ya tabbata wa kade abin nan ya hajibul ma'adin al-asil wato kuma yana yiwa kazantar ya ruhi a ma'adinin wato na asili lakinnahu zabadun mithlu sai dai shi ma kuma ne kamar misalin kohon gebe mithlu mithlu wa ay mithlu zabadun sai kamar misalin kohon gebe wa kade abin nan wa kade khabbasahu wa kade khabbasahu wato allazi yanfihi alkiru wato a'a wa huwa khamsuhu wato kazanta tai allazi yanfihi alkiru wanda zuga-zugi yake korewa wato yadhhab to shi in an sa wuta to wannan kazantar tashi tana gushewa wa yabqa al-ma'adin fi abinna fi naqa'in sai ma'adinin da aka tono bayan ya ji kira sosai sai ya koma daidai yadda yake ya koma ga asali ne wato daidai to yadda kun ga wannan zinari da azurfa in aka tono su ƙasa da ƙazanta suke a sai ka ga abin ba kyau bai da kyau amma in an ka ƙere an ka ɗebe dauɗa sai ka ga ma'adinin na ƙwarai ya hito da kyau da an ɗebe ƙazanta wannan da ka gani da sama ƙazanta ne to haka nan gebe in ya ɗauko ruwa dauɗan nan da ya ɗauko ƙazanta na ruwa na ƙwarai suna ƙasa ya haye samansu Allah ya ce to kazalika kamar haka kazalika al-madhkuru min zabadil ma kamar abin nan da aka ambata na kohon ruwa wa zabadil ma'adini da kohon wannan ƙarhi na ma'adinai alladhi yakadu yakhfi al-ma'a an-nafi'a wanda kohon nan yayi kusa rihi ruwa masu amfani wal ma'adinan nafis azantan nan ta kusa ta rihi ma'adanin nan mai kyau to haka dai ya dirbullahu alhaq haka Allah ke sanya misalin gaskiya wal batil ƙarya wato ya bayyinu wato kazalika ya dirbullahu ai kazalika yubayyinu ya dirbu mislahuma wato bi darbi mislahuma ko kuma ya dirbu mislahuma yana misali yana sanya misali kamar su haka dai Allah ka sa misalin ƙarya da gaskiya sai ka ga ƙarya ta mamaye wuri kamar ita ce amma a kwana a tashi sai ka ga ta wace duk abin da ka ga ya tabbata akwai alamar gaskiya gare ita ɗaya ka tabbata ya kadul baɗil fi awwalil amr a farkon al'amari saura kaɗan ƙarya ya galibal haƙƙairin jaye gaskiya da zahiri ka zahiri don kaga ya ruhe wurin ba a maganin gaskiya wa amma zabadu min as-sayb amma kun hannan na gebe wa ma'uki da alaihi da daudan nan ta ƙarhi wanda aka hasa wuta gare don a tsere shi a hidda dauda a hidda ƙarhi na ƙwarai mina jawahiri na jawharin ƙasa wal ma'adini da ma'adinin ƙasa wa yadhhabu jufa'an ƙazantar nan za ta yi ta yi ga banza ai badilan ta ta ga banza marmiyan bihi ai jiwa da ita wa hadha masalu badil wannan misalin ƙarya kenan wa amma ma yanfa'un nasa amma abin nan da ke umfanin mutane minal ma'i na ruwa wal jawahiri da jawhari wal ma'adini da ma'adinai to abin nan da adda umfani fa yanfusu bil addi yana nan zaune cikin ƙasa zamanan lokaci mai tsawo bai lalace ba ba da zahabin zabadi bayan ko wannan ya tafi ruwa na nan to wa kadhalika al badil yadmahil in dai ƙarya da gaskiya na ka faɗa haka nan ƙarya yadmahil za ta sheke ta wace wa yanmahiqu ya wace gaba dai wa in ala ala haqqi ko ya daukaka akan gaskiya zai wace nan gaba fi ba'dil awqati cikin sashin lokuta wal haqqu sabitun baqin gaskiya tana nan tabbaci tana nan wanzajiya ba za ta canza ba saboda haka dole ka ga ana rigima da ƙarya da gaskiya kada hankalinka ya tashi kulba jima kulba dadewa gaskiya za ta rinjaya kazalikal mazkur haka nan dai wa kaga wannan abin da aka ambata yadribu Allahu al-amsala haka dai Allah ka sai misalai li bayani da'awatul haqqi ga bayanin da'awa ta gaskiya wa da'awatul batili da da'awa ta ƙarya saboda haka da'awa ta gaskiya za ta dade bata bayyana ba ana dadewa ana yi bata bayyana ba amma ƙarya ka bayyana nan take kuma ta ƙare nan take amma gaskiya tana dadewa bata bayyana ba kuma in ta bayyana ta bayyana kenan ba ta wace ba to Allah bai asma'i ka mausuna ka tabbatar da mu bisa ga da'awa ta gaskiya Allah ka tabbatar da mu bisa ga da'awa ta gaskiya amin a yanzu za ku ji wasu na cewa ai da'awa ai ba a cewa kaza ai ana diba maslaha ana diba zamani ai wani abu bayyewa yanzu wannan da'awa ƙarya ta ita ka cewa hakan ita da'awa gaskiya ce ta kai abin da duk Allah ya ce ai shi na yiwa komi na na in dai Allah ya ce a yi shi Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsa illa wus'aha saboda haka duk abin da kaji ya ce rai ta ya san tana iya yi sai dai tana iya yi kuma tana iya kin yi amma dai shi ya san tana iyawa Allah ya kare mu lil ladina stajabu li rabbihim lil ladina استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المعاد To sun ma bayyana sannan Allah ya bayyana fi ma ya ci cikin abin da zai zo ya bayyana jaza al-fariqil awwal wato sakamakon jama'a na farko allazi istajaba li da'watil haqqi wa inda sun ka karba ga kiran gaskiya allati hiya lillah wanda kiran gaskiya daga Allah yake Allah shi adda lahu da'watul haqq Allah shi adda da'awa ta gaskiya wajza'ul fariqis sani da kuma sakamakon jama'a na biyu allazi yad'u da'awata batil wanda suke kira kira na farna allati huwa da ghairillah wanda kira na ƙarya daga Allah yake in kaga ana kira an ce da'awa ce ake yi kira aka zuwa ga Allah kaga ana yi ana magudi to wannan haraka ce ta shaitan ba ta gaskiya bace ita harakar Allah wato kira ne na gaskiya babu son rai kun babu magudi a ciki waƙala Allah ya ce lalladina sajabu da rabbi ya tabbata ga wanda sun ka ansa kiran ubangijinsu waƙata an da'ahun ilal haƙƙi lokacin da Allah ya kira su zuwa ga gaskiya wa hum al fariqul awwal sune jama'a na farko masu karɓa kiran Allah fa ajabu sai suka ansa mu Allah kira ne bi da'ati da da'a to wa'annan mutane suna da alhusna suna da aljanna alhusna anan wato aljanna Allah ka sa mu cikin su walladina la yastajibu lahu wa inna ko basu karba kira ne ba ai lillahi basu karba kiran Allah ba wa humul fariqu thani sune jama'a nabi masu da'awa ta ƙarya washagalu bi da'awati ghairillah sun ka shagala ga da'awa ga wani wanda ba Allah wa aradu an da'awatillah suka kauda kai daga da'awa ta Allah to law anna lahum ma fil ardi jami'an inda a ci duk abinda a bisa ƙasa nasu ko san bisa ƙasa ko akwai kaya don hadda siyasa bisa ƙasa take to da a ce hadda siyasa su adda ita aka zo ranar kiyama wa'annan da suka shigala law anna wa'annan da sun ka shigala da bauta wani wanda ba Allah ba law anna lahum ma fil ardi jami'an to ya iso da a ce duk abin da a cikin ƙasa gaba ɗaya nasu na wa mitalahu ma'ahu da wani kamace labta da bihi da sun nemi fansa da shi mina azabi da sun nemi fansa da shi daga azaba da za su ce duk abin da a duniyar ga sun ba sai a tsere da su daga azaba amma ba za a karɓa musu ba ta kina so ki musulunta ku tambaye ta To, Musulunci shine mutum ya yarda Allah guda ne kuma baya da abokin tarayya. Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama manzonsa shi ke karɓo doka daga wuri ne. Ke yarda da wannan? To, ki ce la ilaha illallah.
Ba a ji ba.
ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu da wannan kalma yanzu da wannan kalma da ke faɗa ke zama musulma abin da ya shahe ki ya shahe musulmi abin da ya shahe musulmi ya shahe ki za ku je da ita ta yi wanka kuma ta yi sallah azur da la'asar gobe idan Allah ya kama na lahiya ta tashi da azumi tare da sauran musulmi me sunanki eh to jamila suna na mai kyau a sunanki jamila kowa ya tambaye ki me sunanki kice mai jamila ke zama musulmi Allah ya jammala ki da musulunci da kyau. Ku je tare da ita. walaika lawan su wal azabi to wayannan da ba su karba kiran Allah ba suna da mummunan hisabi wa huwa al mu'akhazatu bi kulli ma amilu shine za a kama su da dukkan laihin da suka aikata la yughfaru minhu shay'un su wayanda suka suka mutu suna kahirai za a kama su da su'ul hisabi mummunan hisabi duk laihin da sun kai Allah bai yahi musu komai domin da ma ya ce yana gafarta wa musulmi ne ba kahirai ba wa ma'awahum jahannama ko makoma su jahannama wa bisal mihadi kuma da wannan shahida alfirashiya wannan shahida ta jahannama ta yi muni Allah ya kare mu Allah ya kiyaye afaman ya alamu أفمن يعلم عما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب
ثم بين كيفية كيفية إجابة دعوة الحق sannan ya bayyana sifar yadda ake karɓa kira na gaskiya wa sifati istijabatiha da kuma sifar karɓawa kanta wa adami ijabatiha da kuma rashin karɓawa wa sifati da kuma sifofin mallam yastajibha wanda bai karɓa kira Allah wa qala afa man ya'lamu shi yanzu wanda ya san annama unzila ilayka min rabbikal haqq lalle abin nan da aka saukan ma ya manzon rahama daga ubangijinka gaskiya ne fa amana bihi yayi imani da shi ya gane musulunci gaskiya na kuma yayi imani da shi shin yana zama daidai kaman huwa amma kaman wanda yake makawo la ya alamu bai san musulunci ba wala yu'minu bi bai imani da musulunci ba wal jawabu la an sa ita ce a ba su zama daidai innama yatazakkaru ulul albab dama masu hankula suke wa azantuwa da wannan ashabul uquli wato masu hankula almustajibun wa'anna su ne ke karbawa wato masu hankula na kwai alladhina yuhuna bi ahadillah الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الذين يوفون بعهد الله وإن سكي تكا هذا القول الله المحفوظ عليه القول أن الله يرقى غريسه بينهم tsakaninsu da junansu da wanda ya riƙa tsakaninsu bainahu wa bainal lahi tsakaninsu da Allah aw bainahum wa bainal makhluqin ko wanda suka riƙa tsakaninsu da halittunsu halittu ne wato mutane ƴan uwansu wala yanquduna almisaqa kuma ba su walwala alqawari wato ba su walwala alqawari bi tarkil imani ba su barin imani aw fara'id ko kuma ba su barin abubuwan da Allah ya farlanta musu والذين يسلون ما أمر الله به kuma su ne waɗanda suke sadar da abin da Allah ya umarni da shi an yi sala duk abin da Allah ya ce a sadar suna sadarwa min al-imani war rahim na imani da kuma abin nan zumunta suna sadar da imani suna sadar da zumunta wa gaira zalika da wani wannan wa yakhshawna rabbahum kuma suna tsoron Allah ubangijinsu ai wa idahu kyacewa tai wa yakhafuna su'al hisab suna tsoron hisabi mai muni taqaddama misluhu wato bi khatamil aya ya gabata iri ne a ƙarshen aya ta 18 walladina sabaru والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار to walladheena sabaru ala da'a kuma su wanda suka karba kira Allah wato suka karbi da awar Allah ta gaskiya walladheena sabaru sune wanda suka yi hakuri ala da'a kun san hankuri uku na hankuri guda kai hankuri kai da'a ga Allah hankuri na biyu ka yi hankuri ka ba saba ma Allah hankuri na uku ka yi hankuri da jarrabawa da Allah ya yi maka in Allah ya jarraba ka da abin da ba ka so ka yi hankuri hankuri uku na babu na hudu to walladina sabaru suna waɗanda suka yi hankuri ala da'ati ga da'a wal bala'i kuma suka yi hankuri ga bala'in da ya jarraba su da shi wa annal ma'asiya sun kai hankuri ga barin saba mai wa ala aqdaril lahil mulima wato sun kai hankuri ga kaddarorin Allah masu radadi wato abubuwan da Allah ya jarrabe su da su masu radadi na rashin abinci ko na rashin lahiya ko na rashin wani abu na daban to bayan Allah na kwarai masu karba kira Allah suna hankuri ibtiga a wajen rabbin don bidayyar da Allah ubangijinsu ayyar da ta'ala don bidayyar da Allah la ghayruhu ba wani sa ba ba don bi dan wani abu sun yi hankuri saboda Allah kawai la ghayruhu min a'radid dunya ba wani sa ba na abubuwan duniya sannan wa aqamu salata sun ka tsaye da sallah da kyau sun ka tsare sallolin farilla sun ka tsare sallolin nafila sannan wa anfaqu fi da'a sun ka ɗibi dukiyar sun ka ciyar ga aikin alheri wajen da'ar Allah kuma wato sun ka yi a ciyarwa ta farilla da ta nafila wato sun ka yi sadaka ta farilla sun ka yi sadaka ta nafila kun ga a wajen wannan sadaka ta nafila kun ga kamar taimakon da ake ba marayi irin wannan lokaci ya shiga ciki taimakon marayi da ake bayarwa yana cikin kyakkyawan ayyuka da izala tattaho da suwa. yana cikin kyakkyawan ayyuka waɗanda izala ta zo da suwa talaka ɗan talaka ko kuma marayi yana zaune baya da komi a kira shi a biɗo mai abinci a kawo a bashi a samo yadi a bashi ya yi ɗinki a bashi sutura kun ga kenan ya sa a bashi abinci wannan yana cikin kyakkyawan ayyuka da izala ta kawo da suka da ake yi da ƙazufa da aka yi duka an yi an gama yau da masu ƙazahi da masu ƙaryatawa da masu ce babu marayi duk abin gani yau sun kawo kwamitin yau duka sun kawo kwamitocin daɗa ko dai in an samu a ba marayin na gaskiya ko ka a baya izala dai ta farko ta kawo kuma ana na ana yi to wannan yana cikin kyakkyawan ayyukan izala waɗanda ake yabawa kuma ana fata alherin Allah gare su saboda haka in war haka ta yi ku yi duk abin da kuke iyawa marayan duk da kuka iya kai gare ku kai gare shi akwai marayan da ba ku iya kai gare su don ba ku kusan su ba ko ita izala da taka sanin su kwamiti gare ta wanda taka sawa yana yawo in an kawo yana ba da sanarwa a kawo sunan marayi in an ka kawo suna da kwamiti su izala wanda suka sawa ya ce ya gani mi a gaskiya sunayen gada an ka kawo akwai su ga gidan ku babu su in akwai su sai a gani sai a tabbatar da rubuta in babu sai a kece wannan takarda a jifar da ita to ko idala don tana yin wannan na taka ganewa to muhimmi da kowannen ku yayi wa da duk yaka iyawa ya ba da gudunmawa ce ga marayi lokaci na da ya kamata a taimaki marayi duk da dai bana alhamdulillah rayuwa tana da sauki muna yi ma Allah godiya alhamdulillah rayuwa bana tana da sauki bisa ga bara wato don faduwar da farashi yayi kun san barawar haka kun san ku nawa sa'i yake yanzu kuma kun san ku nawa yake saboda haka alhamdulillah yanzu an samu sauki amma ko an samu sauki wanda bai da abin sayi bai iya sauwa ko farashi ya sauƙaƙa wanda bai da abin sayi bai iya sauwa saboda haka ku taimaki marayi ko wanda kuka kai gare shi shi marayi wanda kuka iya kai gare ku kai gare ku ba shi gudunmawa wanda ba ku iya kai gare ku nemi kwamiti sai ku bayar ga kwamiti kuma zukatanku sun shaida muku wayanda sun kai kwatantawa ga kwamitin nan zukatanku suna shaida muku wayanda sun kai kwatantawa to ku dibi wayanda sun kai kwatantawa ku kai wannan saƙo gare su don su kuka zaton in kun ba su sai su kai shi ga marayi kuma marayi su amfana da shi bayan Allah na ƙwarai su ne wa'yanda suke aikata ayyuka alheri wallazina sabaru wa'yanda suka yi haƙuri ibtiga a waje rabbihim don bi ɗai yarda Allah Ubangijinsu sannan wa aqamu sala sun ka tsaye da sallah wa anfaqu sallah ta farilla da ta nafila wa anfaqu sun ka ciyar da dukiyarsu fi da'a ga da'a sadaka ta farilla da ta nafila mimma razaqnahum ga abinda muka azaita su sirra a ɓoye wa alaniya kuma da bayyane wa yadra'una bil hasanati sayyi'a kuma in an yi musu mara kyau suna turewa da mai kyau kal jahal bil hilmi ya ayi musu jahilci bi ma'ana an ka faɗa musu magana mai ɓata rai to hankuri suka yi ba nasu yan midiya suka fi ɗaka mora kun ga matasa ko wani matashi ya taso mai wa'azi shina da yara nai wai in an ka ɓace wai yara ne su rama mai don ɗaya haka aje su kai kaka ka zama babba halan mai gidanmu da an kaba ce wasu ya aje masu face mutane ai mai gidanmu mai abba ce mai ba wa'azi yake sai ya kawo yana wa'azi ana saurari ne sai Abu Lahab ya tauye ce la la tuti'uhu innahu sahirun kadhab kakwai mai da'a shi mai sihiri na makaryaci na abinda mai ruwa ya ce kawai sai annabi ya gince huska ya bata rai sai annabi ya wuce gaba bai ce mai kumbe da wani ɗan midiya mai mai suwa raji wallahi yanzu wanga lokaci da ake ko wani malami wallahi dole shi tanadi ka sai manyan wayoyi ka samu abin da yara ko taba ka su taba shi hallan don an taba ka kasa yara sun taba mutum shi ka sa ka girma kowa da ya san kowane na kai to wani na kai banda ɗan tasha Allah dai ya gafarta mana in an ɓace su hankuri suka yi amma in an ka taba addini to a kare addini in an ka taba addini a kare addini amma don mutum ya taba ka to in ya taba ka yi maka jahilci kai ku kai hankuri wal azabi sabri in ya cuce ka ka daure ka daure wani ma da ya yi kyauta annabi annabi ya rasa wanda zai yi da shi ranar sai Allah ya ba annabi sa'a ce an dawo daga yakin Hunain Allah ya ba annabi sa'a ce ko da annabi ya hito sai ya gane an tara raƙuma da awaki yayi tsaye yana kallo sai annabi ya ce mai halan kana so yayi shiru annabi ya ce da rahin nan da raƙuman nan da tumaki don naka me annabi kai da dukiya sai ya koma wajen mutane ne ya ce kai ku tsaya na dawo daga wajen zaɓaɓɓe ɗan zaɓaɓɓe mai gaskiya ɗan mai gaskiya suka ce to halar kai ka addini ne kai kai kai bonai ya ce kai addini ne nake akwai mai yasa shi kenan kuma ya zama musulmi ko musulunci ne yake to ba ɓacin mutane akai ba ɓacin mutane bai yi ka tanadi yaro mai bin mutane yana ɓaci wai sun ɓace ka an ɓace ka wane ne kai mi da ka shiga sana'a da aka ɓace mutum wa alaikum salam ai da ma ba ba sai masoyin ka ka taimako wai ku dai a rika kwatantawa a yi hankuri ga abubuwa wani lokaci wani ɓaci in ka ji shi ya awa ma baka ji ba shi ya yi alheri sai a wabba ka jiya ba ya yi alheri ya yi ramawa alheri wani karatu da mun kai da ku abubakar yana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ummu jamila ta zo tabbat ya da abi lahabin wa tab ta sauka sai ummu jamila ta taho annabi yana zaune da shi da abubakar ta gane su sai ta taho da ta zo wurin sai Allah ya batan mata da annabi bata gane ba amma suna nan da shi da abubakar sai ta kama bacin abubakar ta kama bacin abubakar abubakar ya kyale da ta yi zahi kwarai da bace-bacinta sai annabi sai abubakar ya rama sai annabi ya kakkaɓe riga ta yadda ya ya ba abubakar nan da ita abubakar bai ji daɗi da annabi ya taya ta don gani ne annabi da ya ka karewa ga gani ne don annabi ta so ta samu ta yi mai walakanci sai Allah ya ɓata da shi bata gane ba ai kun ga da ƙarshe annabi ce yayi abin da ya sani tashi na ganka lokacin tana bacin ka baka ramawa tana cutar da kai mala'ika na kare ka lokacin da ka fara kariya da kanka mala'iku sun ka kakkaɓe kayansu sun ka wuce ni ma na kakkaɓe rigata ni tashi to shi mai da'awa mutuna Allah ne in dai da gaske yake yi mai da'awa in dai da gaske yake mutuna Allah ne Allah ya ce man adali waliyan faqad azantu bil harb duk wanda ka adawa da ni da masoyina na bashi sanawa akwai yaki tsakanina da shi don haka kowa ka yaƙi da masoyan Allah Allah ya ce yaƙin ya koma ga Allah yanzu Allah ka yaƙi kun ga ba sai ka tsaya kana ta dawowa ka samo yara ka ba su kuɗi ka ce su ɓaci wanda sun ka ga yana ja da kai wannan abin nan ba daidai na kuna gani yanzu don haka na aka mai yawan mutanen da ka sa yara na ɓaci wanda ya ɓace su shi ɗan nuna mahi yawansu shaidanuna su ma ɓacin mutane suka yi mahi yawansu su ma shaidanuna ɓacin mutane suka yi to duk inda ka shiga ko tun da ɓacin mutane haka sai an ɓace wanda bai ɓata ba an ka ɓace shi bale kai da aikin ka ɓacin mutane ka ce wai ka samu wani wai ka aje shi don ɗaya ɓace mutane wai don ɗaya ɓace mutane abin ga da alfasha don ɗaya wai ɓace mutane ka kawo yara ka aje kana ba su kuɗi ka sai musu manyan wayoyi wai don su ta ɓace mutane ba za ka cimma nasara ba da idan Allah Allah ya gafarta mana to waɗannan mutane dai masu aikata ayyuka alheri kuma suna yin hankuri ulaika lahum uqbad dari waɗannan kyakkyawan ƙarshen gida ya tabbata gare su alaqibatu mahmuda fi daril akhirah menene babban gidan nasu jannatu adn jannatu adn yadkhuluna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار wato aqibatud dar da anka ce suna da kahiya jannatu adana ita ce aljannar dawama shi jannatu adana suna ne na aljanna amma kuma jannatu adana kuma suna ne na wata shiya can cikin jannatul firdausil a'la akwai wata shiya da aka ce ma jannatu alani annabawa ka zama can kusa ita ta muka roƙo ga Allah ya kai mu can ya zauna da mu ya zauna da mu kusa ga mai gidanmu domin dai ba mu taba gani ne ba ni dai da ku ganin nan ban taba ganin mai gidanmu nan da kuka gani ya gaskiya ban taba gani ne ba karatu ɗaya na nika yi ina karanta sifofi ne ban taba gani ne ba To ku kun taba gani ne? To Allah ya samu gane shi nan mu Allah ya haɗa mashiya guda da shiya. Kuma gida ne na kallon gidajen mu na kallon gida ne. Duk sadda hito da gida ne in mun hito muna gani ne zaune bakin gida mu iso kusa. Mu iso kusa mu gaisa da mai gidan mu Allah kai ne shaida. Allah muna so mai gidan mu Allah ka haɗa mu aljanna da shi. Allah ka haɗa mu aljanna da shi. Allah ka haɗa mu aljanna da shi Allah da albarka sunayenka da sabofinka madaukaka yadda kake tara mu masallacin nan rahe a tiku ga matasa ga dattijawa ga tsohahi Allah da albarka sunayenka mu duka Allah ka haɗa mu shi ya guda da bai gidan mu cikin kuma can dai jannatu adani din nan Allah ka kai mu can shi nan cikin firdausul a'la roƙonka makai mun sani ba mai iya ba mu wannan mun roƙe ka bi annaka malikun wa anta ala kulli shay'in qadirun wa ma tasha'u min amri yakun mun sani kai mai mulki kake kai kan mallake iko komi kuma duk abin da kaka so yana kasancewa wa ma tasha'u min amri yakun Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana kan mu sha zahin banza To, jannatu adana kenan ya dakuluna su bayan Allah masu hankuri za su shige ta, hum wa man salaha min aba'ihim da su da duk wanda ya gyaru cikin babanninsu, duk uwayensu da sun ka gyaru masu imani za a haɗa da ɗiyar wa azwajihin da matayensu wa zuriyatihin da zuriyarsu wa illam ya amalu ila musawa amalihim ko da zuriyar ba su yi aiki irin matsayin irin wanda su sun kai ba. yakununa fi darajatihim zuriyar za ta kasance cikin darajarsu ta karmatun lahun don karamawa gare su Allah sarki wato idan mutum ya yi aiki na kwarai uwaye na yi aikinsu ba na kwarai na irin nashi ba amma dai na kwarai na sai dai ba irin nashi ba ɗiya ne aikinsu na kwarai na amma ba irin nashi ba to saboda girmamawa da Allah kai mai sai a jawo uwaye ne duka uwaye ne da ya kamata a aje su bakin gate amma shi an kai shi hawa na ɗari sai a ɗauke uwaye ne a kai su can saboda albarkatarsu ku sa ɗiyanku makaranta ku hake su su yi karatu don ku shiga cikin matsayinsu in al'an ƙiyama ta yi to Allah ka haɗa mu aljanna tare da uwaye da mataye da zuriya baki ɗaya wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin mala'iku na shigo musu ta kowace kowa min abwabil janna cikin kowa aljanna littahanu a ci don su taya su farin ciki yaquluna salamun alaikum hadha sawabu bima sabartum mala'iku na ce musu salamun alaikum mala'ika zai zo yana so ya kawo gaisuwa zai ɗauki watanni yana zuwa bai ga mai gida ba, sai ya taho ya ga shugaban ‘yan gadi, shugaban ‘yan gadi na mai gida, in ya taho ya ganai, sai shi gaisai ya ce, ya kawo gaisuwa sai ce, wala ba ni na ba, ni sarkin lebarori nake. Cewa ya za a yi a ga mai gida, sai ya ce, to, mai gidan nan wane ka iya gani ne. ya ce to in ya tauka gwada mai shi mala'ika kullun yana tahowa kullun yana tahowa har ya ga wannan da ka iya ganin mai gida ya haɗa shi da mai gida abin me kawo ka salamun alaikum bi masu barku sai an ji mu shi da ya kawo shi ya mai zallama salamun alaikum bi masu barku shi da ya kawo shi ya gaisai Allah ya ce idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira ka ji wannan mala'ika zai yi watanni yana so ya ga mai gida ya gaisa. Gaisuwa ɗai zai na. Allah ya ce, kaga can in kaga can ra'aita na'ima, za ka ga na'ima wa mulkan kabira da mulki mai girma ga mala'iku nan bakin gida, kowa san ya kai a bashi izini ya to ya kawo gaisuwa. Watanni yana jira a bashi izini ya to ya kawo gaisuwa. Nan duniya wahala take, amma in kan wahala ka bauta wa Allah wanda Allah ya ce, to in an ce lahira wahala ta ƙare. ya salam salamun alaikum bima sabartu ai bi sabrikum fi dunya saboda hankulin da kun kai duniya wani ima ko badda ma dalla da gida karshen gida kyakkyawa uku ba ku min jumlati maqulul malaika wannan yana jumla cikin jumla manganun malaika summa dakara fariqi thani sannan ya ambaci sakamakon jama'a na biyu gairul mustajibina da da'awatul haqi wayanda ba su karɓa kiran gaskiya ba والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار
أما والذين ينقضون عهد الله وإن سنك ورول القول إن سنك أوكوك ألا نبوتا ما يباب الشركة من بعد ميثاقي بأن سنك الله القول سنك ينكشي wa ya kadawuna ma amara Allah bi an yusala sun ka yanki zumuntar da Allah ya umarce su sadar sun ka yanki zumunta da ƴan uwansu babu babu waya ƴan uwa na ƙauye ya dawo birni ya yi zamanai babu waya babu aiki babu ruwa ne da su wa yubsiduna bil adli suna aikata banna cikin ƙasa ulaika lahumul la'anat wadanga la'ana Allah ta tabbata gare su albu'udu min rahmatillah nisa ga rahmar Allah walahum walahum su'ud in kuma sun mutu suna da mugun gida suna da mugun gida wato gidan wuta al'aqibatu sayyi'a wato aqiba mummuna fi daril akhirati ga gidan lahira wa hiya jahannam Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka sa mu kyakkyawan karshe Allah ka sa aljanna makoman mu Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan abin nan ciruta da ke cikin jikunkunan mu ka faranta mana rai ko yaushe ka gusar da bakin ciki da damuwa ka ba mu kariya da tsaronka ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ka haɗa mu wato jannatu adana kuma ka ba mu ikon kwana na wuri wa alaikum salam da namiji da mace duk wanda ya rasa uwaye marayi na duk wanda in dai bai balaga ba wanda duk uwaye ne sun karasu in dai bai balaga ba shi an marayi banda wanda ya balaga kaga ai duk ka gane mu nan a in an ka ce wanda ya balaga marayi na duk marayi boki don kaga mahi yawan mu duk uwaye su sun rasu to saboda haka wanda ya zama bai balaga ba uwaye ne sun karasu to malamai sun ci shi an marayi eh uba hmm. wa alaikum salam ina kwamitin marayi yake To ban karanta dai ni kun san karatun nawa da kuka ji ina faɗi shi na lissafi. Eh ban karanta inda an ka ci wato iccen iccen makabarta wanda Allah ya halitta bai halitta ba ban karanta wannan ba. Saboda haka in dunya ta hito makabarta ban cewa ba halatta ba. Ba su su gabatar da abin da za su yi. wa alaikum assalam akwai wadda in ta yi aure ta ƙara maraici akwai wadda kuma ba sai ta yi aure ta ka ƙara maraici ba ya danganta to ci gaba da bayaninka
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sakon da ka Na'am sanar.
farin ciki Allah madaukakin sarki ya kawo mu ga wannan ranar ranar da muka koma gani kuma da neman ba da gudunmawa ga marayu. Ah, Malam ya riga ya yi bayanin abin da marayu domin sani. Don hakan ga ana neman jama'a yadda aka saba kowace shekara. Mutai da farfata kowa ya ba da gudunmuwarsa abin da Allah ya kore masa a kan tallafi a ba su tallafi waɗannan bayan Allah. Dama kun sani kamar da kuma ne ya kare yin bayani ana neman abinci ne da sutura ga waɗannan bayan Allah ne waɗanda a kai wani lokacin ba tare da mahaifa. um, dama abin da a shawar da yake ba ni mai magana da kamun nan ba to a mun karka ba kamun nan ba su rinmu ga ƙoroni a kan da wanda ke mutum na na jari sport nan ne a kamun mu yake amma dai abin da yake ciki yanzu muna son jama'a su shirya mun yi rinjihin kaddamar da wannan gudunmuwa ɗin insha Allah a gobe Gaskiya.
duk wanda ke da niyyar taimakawa shirya abin da yake cikin bayar fiski da nani da an zaro gobe da shan tsawon da ya gabatar. Ana haka Allah shi ba kowa damar ba da wannan gudunmawa ɗin domin amfanin da ya shi ma gobe kiyama. Assalamu alaikum.
mai wa annabi masallaci sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam muna roƙon ka Allah bi annaka alhamdu la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka da ibadaka da ikhlasi ka raba mana sabonka ka raba mana sha'awati ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka zauna da Najeriya lahiya Allah ka zauna da Arewa lahiya Allah ka zauna da Arewa lahiya Allah ka zauna da jihar mu lahiya wata hikima Allah ka busar da ita ruwa da tsoro Allah ka busar da shi Allah ka daidaita mu ka shirya mu ka shirya matasa Allah ka shirya mu ka shirya matasa Allah ka aza su ga hanya madaidaiciya ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa mai isassu ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu da kakannin mu mahukunta wannan jiha Allah ka yi musu jagora ka aza su ga hanya madaidaiciya abin da kake so ka taimaka ka aza su gare shi dan mu da su Allah ka yi mana muwafaka Allah ka azaita mu Allah ka azaita mu alherin da kake ba bayowa cikin wannan yini na yau shirin da ke ciki Allah ka gusar da shi Allah ka gusar da shi Allah ka kare muka kare musulmi baki da Allah mana roƙonka duk wani alheri da a cikin watan Ramadana Allah ka kawo mana shi cikin wannan jiha duk wani shiri ko Allah ka kuna yi mana laihukan da muka yi ma Allah ka jarrabe mu da abubuwan da ka jarrabe mu na tsoro da hirgita a cikin wannan jiha ta mu Allah laihukan nan da muka yi ma Allah ka yahe mana Allah ka yahe mana Allah ka raba mu da su Allah ka raba mu da su قل توكلك الحق وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم Allah ka faɗi magana ka gaskiya ce duk abin da ya samu mutane na musiba laihin suna Allah ka gafarta mana laihin da muka yi ma Allah ka gafarta mana laihukan da muka yi ma Allah ka gafarta mana laihukan da muka yi ma Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta Allah ka tawa mana asiri duniya da lahira Allah ka hishe mu kunya duniya da lahira Allah ka gafarta mana Allah ka warkar da mu Allah ka ba mu aljanna firdaus da ala ka kare mu daga azabobin wutarka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allah kai salati da salama ga annabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli
Jill. Sí, you know, you know, you know,
آمين
آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين
Ash.